أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake haɗa mu a karatunmu na littafin babban malami wahid bin abdulsalam bali littafi mai suna ɗariƙus salihin ila rabbil alamin hanya ta nagartattun bayi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a sati wancan da ya gabata mun tsaya a darasi na shidda yau insha Allah ta'ala za mu tashi a kan darasi na bakwai insha Allah ta'ala a cikin wannan littafi yau za mu tashi a kan faɗar malam inda yake cewa as-salawat tukaffir ma bainaha salloli suna kankare zunubban da yake tsakaninsu fadala ce ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya sanya wannan al'umma ya sanya mata wasu ibadoji wa'anda aikata su wajibi ne farilla ne banda sakamakon da zaka samu a wajen Allah subhanahu wata'ala a cikin littafin ka za a rubuta gobe kiyama zai ma sababi na shiga gidan aljanna to a nan duniya kuma zai ta himma da zunubanka kuma zai ƙara ɗaukaka darajarka wannan fadala ce ta Allah ga wannan al'umma wanda wasu al'ummomi ba su samu haka ba to shine ma yake cewa rawa muslim عن حمران بن أبان قال كنت أدع لعثمان طهوره فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيد عليه نطفة وقال عثمان حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انصرافنا من صلاتنا هذه قال مسعر أراها العصر فقال ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت فقلنا يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينها حمران بن أبان يا كسنتي ميما Uthman bin Affan khidmani shi da yake bada labari yake cewa kuntu ad'u li Uthman tahurahu ina kawo ma Uthman abin yin arwallashi ya ce fama a ta alaihi yaumun illa wa huwa yufidu alaihi nutfa ban taba zauwa wajen shi ba imana ban taba kawo mishi ba abin wannan arwalar tashi sai na samu ruwa yana dago a jikin shi malamai suka ce a sharhi na wannan hadisi Uthman ya kasance mai yawan yin wanka ne a duk lokacin da zai yi ibada wata al'ada da ya dora wata wannan da ya dora ma kan shi duk lokacin da lokacin sallah ya to zai shiga yi wanka irin wankan janaba to kwana ya huto ya tunkari wannan sallah saboda me saboda ya cika cikin tsarki ya kasance babu shakka a tare da shi ta ce wannan tsarki ko bai da wani ya kasance daga cikin abubuwan da yake da yake yawan yi sai ke cewa ban taba kawo mishi abin yin wankan shi abin yin arwalla ba sai na samu ruwa na dugo a cikin shi wa qala uthman sai usman yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ke gaya mashi ke cewa wata rana manzala sallallahu alaihi wasallam yake ce mana inda sirafina min salatina hazihi bayan mun gama wannan sallah qala mis'arun uraha al'asr sai shi mis'ar yake cewa ina ganin ba kowace sallah bace tace sallar la'asar faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma adri uhaddithukum bi shay'in aw askut sai yake cewa ban sani ba shin in sanar da ku wani abu ko ku in shiru in gaya muku wani abu ko ku in shiru faƙulna ya rasulallah sabai suka ce ya ma'aikin allah in kana khairan fa haddithna in alkhairi ne a gaya mana wani wa in kana gaida zalik idan kuma ba kishiya alkhairi ne ya ce fallahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzon shi ne suka yi kowa sanin ya dace a sanar da mu ko bai dace ba sai yake ce musu to ku tsaya ku ci ma min muslim babu wani musulmi ya tatahhar yayi tsarki fa yutimmu tuhur ya cika tsarki bi ma'ana ya tabbatar ya tsarkaka allabi kataballahu alaihi wanda Allah ya rubuta mishi fa yusalli hadhihi as-salawati al-khams ya tashi yayi wannan salloli guda biyar da aka dora mishi yace illa kanat kaffaratin lima bainaha wa'annan salloli sai sun kasance mishi kaffara ne da akan zanabban da yake tsakaninsu wannan fadala ce yan uwa mu gode ma Allah akan ta kurakurai da muke aikatawa wannan salloli da muke yi guda biyar duk lokacin da muke sallar asuba kahil azhar duk abin da muka dauka matukar ba kabira bace ba wannan dai kananan zanubai muna yin sallar azhar an tahi da su wanda muka dauka tsakanin azhar da la'asar muna la'asar an tahi da su wanda muka dauka tsakanin la'asar da magariba muna sallar magariba an tahi da su muna isha'i wanda muka ɗauka tsakanin magariba da isha an tafi da su hakanan kuma tsakanin isha'i da asuba muna sallar asuba an tafi da su a ga wannan ba ƙaramin fadala ba ce wanda muka samu ga wannan al'umma sai yake cewa wa fi ruwayatin lil bukhari yace a wata ruwaya ta imam bukhari qala uthman sai uthman yake cewa wallahi la uhaddithannakum hadithan yake cewa wallahi zan sanar da ku wani hadisi wallahi laula ayatun fi kitabillah ma haddattukum ma haddattukumuhu yace in ba dan wata aya a cikin littafin Allah ba yace da ban sanar da ku wannan hadisin ba saboda ayat dai magana akan laihi ga wanda yake rihe ilimi yake ta an ba don wa'annan ayoyin bai ce da ban gaya muku ba sai yake ce musu inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul sai yake ce musu naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa me yake fada la ya tawadda rajulun ɗayanku ba zai yi arwalla ba fa yuhsin wudu'ahu ya kyautata arwallar shi thumma yusalli salat sannan ya sallaci sallah da wannan arwalla illa ghufira lahu ma bainahu wa bain as-salati allati taliha sai an gafarta mishi abin da yake tsakanin sallar wannan da sallar da take bi mata duk wanda ya kyautata arwallar shi ya zo ya sallah da aka dora mashi to abin da ya dauka na zurbi tsakanin wannan sallah da sallah ta gaba an yaye mashi hadisi ne ingantacce imam al-bukhari ya fitar da shi zalika fadlullah yu'tihi man yasha sai ke cewa rawa muslim an humran maula uthman bin affan humran yaro a gidan uthman bin affan yake ruwaya yake cewa an Uthman bin Affan yace daga Uthman dan Affan Allah kara mishi yarda yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawadda alisalat duk wanda ya arwalla domin sallah fa asbagha alwudu ya kyautata arwallai thumma masha ila salat sannan ya kama hanya ya nufaci zuwa masallaci fa sallaha ma'an nas ya sallaci wannan sallah tare da mutane au ma'al jama'a ko kuma a cikin jama'a bi ma'ana a masallaci kenan au fil masjid ko kuma a masallaci yace ghafarallahu lahu dhunubahu to Allah ya gafarta mai zunuban shi haka yake cewa wa rawa muslim an amr bin sa'id bin bin al-as haka muslim ya rawaito daga amr dan sa'id dan sa'id bin al-as yake cewa kuntu inda Uthman na kasance a wajen Uthman Uthman bin Affan ke fada'a bi tahuri sai ce a kawo mishi abin arwalla faqala sai yake ce musu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ai na ji ma'aikin Allah tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi yana cewa ma min imri'in muslim babu wani musulmi tahduruhu salatun makbutatun maktubatun lokacin sallah ya riske shi fa yuhsinu wudu'aha ya kyautata arwallai shi wa khushu'aha lokacin da zai yi sallai kuma ya kyautata khushu'in shi wa ruku'aha ya kyautata ruku'in shi illa kanat kaffarat sai ya kaffaratan lima qablaha yace sai wannan ya kasance mushi kaffara ne lima qablaha min adh-dhunub da dukkan abin da ya dauka na zanubai kahin lokacin wannan sallah malam yu'ti kabiratan wa dhalika ad-dahr kullahu matakar bai aikata wata kabira ba bi ma'ana bai aikata wani babban zunubi ba kenan manya manyan zanubai su a irin wannan baya ta hiyar da su sai an zo an kyautata tuba ga Allah subhanahu wataala ana magana akan ƙananan zanuban da ake zuwa ake zauwa akan su wanda yau da gobe ake ɗauka ƙanana amma manya wanda mummuni zai aikata su ya ringa ji kamar sama za ta faɗo a kan shi wanda kuma allah subhanahu wa ta'ala ya alkawalin azaba a kansu ya yi tsinuwa a kansu mazala sallallahu alaihi wasallam haka ya yi tsinuwa a kansu ya nuna girmansu to wa'annan su ne ake ne da manya-manyan su irin su misali barin sallah irin su saba ma iyaye irin su sihiri irin su shangiya irin su zina irin su liwaɗi irin su ƙarya irin su ƙazful muhsanat da sauransu irin su zalimci duka suna ciki su algushu to irin wa'annan zunuban su sai ka zo ka yi tuba na musamman amma ƙananan ƙananan zunubai da ake ɗauka yau da gobe to wa'annan sallah arwalla da yin sallah yana ta da su ga dukkan mummuni wanda ya kiyaye akan wannan Allah gafarta mana malayin ce salatu subhi taj'aluka fi ri'ayatil lahi wa hifzi sallah ta asuba tana sanya ka a cikin tsaro na Allah da kariyar shi kenan malam zai mana magana akan fadala ta kiyayewa akan sallah ta asuba sai ke cewa rawa muslim an jundab bin abdullah ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sallar subha wanda ya sallaci sallar asuba fahuwa fi zimmatillah shi yana ƙalƙashin kulawa ne na allah fala yatlubannakumullahu min dimmatihi bi shay'in fayudrikahu thumma yakubbuhu ala wajhihi fi nar jahannam yace duk wanda yake ya sallaci sallar asuba yace fala yatlubannakumullahu min dimmatihi bi shay'in babu wani abu wanda zai hudda ka daga cikin wannan alƙawari na Allah matakal ba kafirce ma Allah kai wanda har za ka aikata ka gamu da shi ya sanya ka gidan wuta kenan ana so a nuna maka cewa kana cikin kariya ta Allah subhanahu wa ta'ala kana cikin kiwo na Allah subhanahu wa ta'ala kana kalkashin alkawali na Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake kiyayewa akan sallah asuba shi yasa malamai suke ba da shawari suka ce ga dukkan mai hankali wuninka na kullum yana da kyau ka fara tsara wannan wunin naka tun daga sallarka da zaka tashi ta asuba a duk lokacin da baka tashi sallar asuba ba to ka tabbatar da cewa baka da wani tsari ka tameme a wannan wunin tsarin banza ne zaka yi a koyuwar ishiye kwata-kwata a dukkan abin da zaka ringa yi a wunin wannan zaka ringa gamuwa da cikasa da sauran saboda saboda ba kasance ba karkashin kiyayewa ta Allah ta sallata asuba da baka kenan mun ga wannan hadisi yana karantar da mu cewa mai tsara wunin shi mai tsari a rayuwar shi shine wanda zai fara tsara shi tun lokacin da aka ce mai ya tashi ya farilla ta asuba to mai tashi yi ta ka yi ta ka yi aska in so in koma barcin ma zaka koma barci kuma barci ba haramun bane bayan sallar su wasu malamai ne dai suke ganin mutum ya bari har rana ta fito da sauransu amma ba haramun bane ibn al-qayyim yake magana cewa yana katalauci kaza kaza amma malamai sun yi raddi akan cewa babu wani dalili ka tamimi da yake tabbatar da haka amma akwai ibadodi da aka aka so mutum yayi a wannan lokaci irin ka zamna har rana ta fito irin ka zamna kai ta karatun qur'ani irin ka zamna kai ta azkar da sauransu amma ba haramun bane kai dai sallar ta asuba shine farilla shine wajibi shine abun bukatar ka aika kai ta in ka yi ta in yaso ta abin da zai biyo ba wani abu ne mai sauki wani abu ne wanda mustahabbi ne nafila ce sallar asuba yan uwa yana daga cikin abin da yake kama mutum tsira daga gidan wuta haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi yake cewa lan yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha ba a dirmiya shi gidan wuta dukkan wanda ya yi sallah kahin wutowar rana kuma da kahin ta ana magana akan sallah asuba da sallar asar duk wanda ya kiyaye su to ba za a sanya shi gidan wuta ba in ji wa in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sallar asuba sababi ne na shiga gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisi na Abu Musa al-Ash'ari yake faɗa yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallal baradaini dakhala aljanna duk wanda ya salla masu sanyi guda biyu to zai shiga gidan aljanna ana yin salla asuba da sallar asar haka salla ta asuba za mu karanta a gaba yana daga cikin shece da za ka samu ta mala'iku a wajen allah cewa sun barka a masallaci idan sun je wajen allah subhanahu wa ta'ala za mu karanta hadisin yanzu za a tambaye su ya kuka bar bayina sai mun bar suna sallah mun isko suna sallah to ka samu wannan shaida ai alhamdulillah a ce an barka kana sallah kuma isko kana sallah to ba mai samun wannan sai mai sallah asuba da sallar da asar haka nan sallar asuba haske ne haske ne in juwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bashiril masha'ina fi zulmi ila al masajid بالنور التام يوم يوم القيامه كما wa'anda suke tahiyya cikin duhu zuwa masallaci wajen sallah ka musu albashir da cewa suna da cikakken haske a ranar tashin kiyama yau mai sa'anuruhum baina aidihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana to wannan hasken da wasu idan suka ga wasu da hasken za su ringa mangari su ma a ba su hasken to mai zuwa sallah asuba mai bin duhun nan ya tafi masallaci to Allah subhanahu wataala zai sakanta mashi da cikakken haske gobe kiyama daga ciki falala ta yin sallah asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a hadisi na muslim hadisi na Uthman bin Affan Allah ƙara mashi yarda yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sallal isha fi jama'a fa ka'annama qama nisful layl duk wanda ya sallaci sallar isha'i a cikin jama'a to kamar ya tashi rabin dare ne yana kiyamul layli yace wa man salla subha fi jama'a wanda ya sallaci sallar asuba a cikin jama'a yace fa ka'annama sallal layla kullu ka ce daren gabaki ɗin ya sallata fadalar da yake samu idan kai sallah asuba cikin jama'a kamar tun da aka kare sallar isha kai tsaye kake kiyamun leli har lokacin sallah asuba irin wannan ladan za a rubuta maka wanda ya sallar isha'i kuma cikin jama'a za a rubuta mashi kamar yayi rabin dare ne yana kiyamul layl to kaga irin wannan fadala irin wannan gwaggwaban daraja da ake samu ga sallar asuba ai ba abun bari bane ba wani barci ce dan ya zo ringa abin nan ka tuna kawai kai tsaye daga ya zo maka tuna ka ce kai akwai fadala bana a yarda ba kan aka za ku ka san wani lokaci ya shaidan wai kuna hira da shi yana ci akai kana ba a yi mu je kana ba a zuwa a makabata an samu har akwai suke furtawa a kaza za a kace a ba a yi suna so ka je ka saba ma Allah a yi kaza to to to yana tsammani yi zakai kawai kai karin zuciya kai kana ibarcin ka ce a kawai sallah zai ka tashi kai karin zuciya ka tashi ka tafi masallaci Allah taimake mu ga kiyaye irin wannan salloli haka yake yake faɗa yake cewa daga cikin fadala ta sallar asuba duk mai sallar asuba da sallar isha'i ya aminta daga munahunci wa waɗi manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi na abu huraira Allah ƙara mashi yarda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna aqala salatan yace alal munafiqina salatul isha mafi yaunin sallah ga munafukai ce sallah ce ta isha'i wa salatul fajri da sallah ta asubahi sai ke cewa law ya alamuna ma fihima la'atahuma walau habwan yace kai inda sun san fadalar da ke da kai a sallah asuba da sallar isha da sun zo koda da rarrahe ne koda da rarrahe ne yace walaqad hamamtu an amura bis salati ya ce fatuƙam sun ma'amura rajulan fa yusalli bin nas sun ma'an talik ma'i bi rijalin ma'am hazbun min hatamin hazamun min hatamin min hatamin ya ce ila ƙaumin la shahadu na salata fa hurika alaihim biyu da hundun nan ya ce kai ya ce naso a wata ruwa yake ta in ba zan yara da mata ba naso in umarci a ta da sallah in sa wani ya ja sallah ni kuma ɗauki wasu daga cikin mutane na da baki na wuta in bi gidajen da bisa hoto ba sallar isha'i da sallar asuba in kone gidajen mazar sallam saboda yana so a hoto saboda fadalar da ya sani wanda ke da kai a ciki hakanan daga cikin fadalar da ake samu a sallar asuba akwai rakatayn fajr wannan raka'a guda biyu da zaka yi da zumma rakatayn fajr mi kokari mu ringa kiyaye ta fadala gare ta ba karama ba mazala sallallahu alaihi yake cewa khairun min ad-dunya wa ma fiha ta yi alherin duk da yake cikin duniya duniya da duk abin da ke cikin ta sallah guda biyu rak'atayn fajr wanda zaka yi misali lokacin da aka yi kiran sallah na karshe ana jira ta da sallah in a gida ne ma ka tashi ka yi ta in a masallaci ne ma ka tashi ka yi ta idan kuma ka zo masallaci an tada misali ka zo a ditar to an an ba da dama in an kare sallah ka yi ta raka'a biyu to wannan raka biyu in ji manzana sallallahu alaihi ya ce khairun min ad-dunya wa ma fiha ta hiddid duniya da abin da yake cikin ta to ka duba irin wannan fadara da daraja da muke bari an yi kokari an hoto amma a ringa kokari a ringa hutowa ko a ringa tashi misali kahin minti goma kahin sha biyar in son samu ne ma kahin awa guda a ɗan yi kiyamun lele a yi karatun ƙur'ani a yi istighfari lokacin an yi kiran sallah na biyu ka tashi kai raka a ka biyu tara ka ta alfajir ka ta yi masallaci to duk mai yin haka duk mai yin haka wallahi bai taɓewa duniya bari a lahira duk wanda ya lazimci wannan abu ya tsara ma kan shi kawai kahin asuba da awa guda zai tashi ya yi ibadodin shi tsakanin shi da allah shi da ubangijin shi a lokacin allah yake cewa ina mai nema in bashi ina mai neman gafara gafarta mashi ina mai roƙo na an amsa mashi wannan duk wanda Allah taimake shi da irin wannan dama shi ne malami yake cewa duk wanda ka ga duk wanda ya samu kanshi kawai ya ji wata ran ya tashi ya zo ya yi arwalla cikin dare ya tashi ya raka abi saboda wata bukatar shi to ya rubuta ya ajiye Allah na so biya mai bukatar ne shi yasa ya tada shi a lokacin ana so a biya maka ne shi sa aka tada ka tashi ka yi roƙa Allah subhanahu wataala ya tsara abin cewa ka roƙa ya a baka tunda abubuwa da yawa ya ba mu ba roƙe shi ba abin da ya ba mu ba roƙe shi ba da ya yi mu ma a musulmi roƙa Allah muka yi muka ce yi mu a musulmi sai dai mu ringa roƙon shi Allah kashe mu a musulmai kawai ganin kawai muka yi a musulmai inda Allah na gada ya gada ma sai ya hudu ka a can wajen mongol wanda ba su taɓa sanin ba ma me abin nan addini jiya nake ganin a cikin wannan aka ba da labarin wata ƙasa a wajen indiya ita kamar ilmi ruwa ya kewaye ƙasar duk wanda ya tunkare ta bai tantancewa zai ringa jin kibiya rayuwar suke irin ta da irin wadda babu komi babu teknoloji babu salula babu sangwani komi ba illa su yi harauta kawai su yi barci kawai su ga ruwa na a kusansu abinda suka iya kenan a daji ba wanda ya kira su kenan kaga wannan shi ke nuna maka basu ma sanin taba sanin mi ma musulunci ba san ma me ake a duniya to wanda Allah ya dama sai yi ga irin wannan wuraren amma sai yi ka a musulmi ya taimake ka iyayenka musulmai da ka tashi ma ya ka gadi musulmcin a wajensu kuma Allah ya taimake ka ya tabbatar da kai akai kuma haka ke nema ka san hakikanin me ke da ku a cikin shi to wannan taimako ne na Allah kuma baka roke shi bai baka amma akwai wasu abubuwa kuma da Allah subhanahu wata'ala ya tsara sa akan ka roƙe ni sai in baka sai mu dage akwai lokuta masu tsada musamman wannan kahin asuba lokaci ne mai tsada mu kai bukatun mu insha Allah ta'ala Allah zai biya mana wannan kadan kenan muka bada akan abin da ya shafi fadala ta sallah asuba za mu je magana akan wannan a hadisai da za mu karanta a gaba za mu buɗa sosai akan abubuwa da ke da kuwa da daraja da fadala wanda addinin musulunci tanada ga dukkan mai sallah asuba sai malai ke cewa na bakwai salatu subi tashhaduha mala'ikatul layli wa mala'ikatul nahar sallah ta asuba mala'ikan da suke zawwa da dare suna halartar ta mala'ikan da suke zawwa da rana su ma suna halarta kenan yana so nuna maka akwai wasu mala'iku wanda suke musayyan aiki in wannan ya hau wannan ya sabka in wannan ya hau wannan ya sabka duk wanda ya hau yana sabka in yaje sai Allah ya tambaye shi yaya kabar bayina sai ba da labarin abin da ya gani ana yi in baka huto ba sallah kai ka sani banda kai za ba da labari a nan fi sahihai an abi huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salati al-fajr wa salati al-asr thumma يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو عالم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون ما زال صلى الله عليه وسلم يكي يتعاقبون بمعنى سنا مسنيا سنا زوا سنا زوا ملائكة بالليل ملائكي ددري وملائكة بالنهار ده ملائكي درانا bi mana suna masanyan aiki wannan in ya hau wannan ya sabka wai jami'una fi salatil fajr suna gamuwa a lokacin sallar asuba wa salatil asr da lokacin sallar la'asar bi mana mai hawa da mai sabka a wannan lokaci suke gamuwa wanda ya hau lokacin yazo wanda zai sabka kuma shi ya ga duka abin da kai a cikin wuni yanzu lokacin sallar asuba kuma hisu masallaci hisu iskoko a lokacin da suke gamuwa hisu passation na service shikin ya ce sun ma ya arujun ladina ba tufikun wanda suka kwana tare da ku su ya a ce musu to ku tashi ku ku je ku koma wajen Allah ku je ku ba da rafor na abin da kuka isko kuka bar bayi na Allah suna yi yanzu kuma wanda suka hau su kuma za su bibiye su har zuwa lokacin da su ma za su sauka shikenan fa yasaluhu wa huwa alamu bihim sai Allah ya tambaye su ya yi sanin abin da bayin suka aikata amma haka ma zai tambaye su ya ce kaifa taraktum ibadi yaya kuka bar bayina fa ya kulun hesu ce taraknahum ai mun bar su wa hum yusalluna mun bar su suna sallah wa atainahum wa hum yusallun ko mun bar su suna sallah mun isko suna sallah kun bar suna sallah kaga wannan shaida ba wani za su same ta sai wanda suke halarta sallah asuba da kuma halarta sallar asar kenan wannan abu ne wanda ya kamata mu kiyaye kan mu kan mu yarda shedan ya ringa yaudarar mu ya ringa hana mu tashi mu zo sallah asuba kuma ya daga cikin tarbiyya murbarin yaran mu suna barci mu saba musu tun yanzu tun suna kanana mu ringa tafiya da su a haka a haka zai kai lokacin da in bus tashi suke sallah asuba su da kansu ba sa jin daɗi to alhamdulillah an ci nasara shi kira lokacin nan sai ka bar shi tunda ko kai a yanzu za ka damu idan ka halka kai ganka rana ta hutu za ka shiga cikin damuwa ce subhanallah sallah ta huce har rana ta hutu ba kai sallah ba ai ka ji kumya to kaga idan ka koyar da yaro tun yana karami ya saba da tahiya tun yana barcin a masallacin a ranga tahiya a hakan ka san sarai bai sokin a haka za a matsa mashi ji ana zuwa ana zuwa ana zuwa har wata rana a gani shi da kanshi zai tada ka shi da kanshi ya ringa zuwa har shi ma yaran nashi su zo shi ma wajibin tarbiyya hau kan shi ma ya ringa mana shi haka abin yake tahiya zilun ba da zilun yace as-salatu tuniru laka tariq ila Allah hanya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sallah take haskaka maka hanya cikin duhu kake ba za ka samu totilin inda za ka haska ba domin ta kiyaye ka da fada cikin kwatami da kaya da sauransu domin tahiya wajen Allah subhanahu wa ta'ala to hanyar wannan sallah take haskaka maka ita don ka isa wajen Allah subhanahu wa ta'ala mun sani daga cikin ɗabi'a ta hanya ya akwai ƙalubale a kanta akwai rami akwai kwana akwai kaya akwai 'yan washi akwai duwatsuna duka akwai ko to 'yan zuwa wurin allah ma haka hanya take akwai kalubale dewa shedan iya daga cikin manyan 'yan washin da suke tsaya akan hanyarka so ke maka washi ya hana ka aikin in kuma kai so ke lalata aikin inna shaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa haka allah ya ce shedan dan adawa ne murke shi ku faɗa adawa zauwa zai hana ka in ya ci nasara in kuma ya kasa cin nasara ka dage sai ka yi sallah ka dage sai ka bauta ma Allah ka dage sai ka yi alheri don sai zo kuma ya ce maka kawai kai ba dan Allah ba kawai kai dan aibe ka kai a ce kai ne kai a ce kaza ne me yake so so ki lalata aiki to shine babban dan hashin mu akan hanyar mu ta zuwa wajen Allah subhanahu wataala akwai ramana kiuya san rai duka wasu abubuwa ne wanda ya kamata barin da la'akari da su sai mu yaƙe su domin mu isa wajen Allah subhanahu wa ta'ala rawa muslim an abi malik al-ash'ari qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tuhur shadarul iman yace tsarki wani yanki ne na imani yace walhamdulillah tamla'ul mizan ita kuma hudin alhamdulillah bi ma'ana godiya ga Allah tamla'ul mizan tana cika ma'auni wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas samawati wal ard hudin subhanallah walhamdulillah suna cika tsakanin sama da ƙasa da lada kasan tahiyar da ke da tsakanin sama da ƙasa Allah kaɗai sani ya ce wasalatu nurun ya ce sallah haske ne wasadakatu burhanun sadaka kuma hujja ce wasabar diya'un haka haƙuri shi ma hasken ne ya ce wal ƙur'anu hujjatun laka au alaika shi kuma alƙur'ani hujja ce a gare ka ko kuma a kanka a wannan hadisi malam ya kama na cewa yin tsarki wani yanki ne na imani wanda yake nuna maka cewa tsarki shi ne kofa ta dukkan wata ibada da za ka yi du ibada inda ta shahi sallah to ba ta inganta sai da tsarki ita kuma sallah ita ce babbar ibada a wajen allah subhanahu wa ta'ala ita ake ware bincikawa a cikin ayyukanka shi yasa mu tsaya mu kula da ita da kyau ita ce bincike na fari muna zuwa kiyama abinda za a har bincika ke ku kawo takardar shi ta sallolin shi in sun cika a ce alhamdulillah jika sauran ma ba ta ba in ba su cika ba kuma to a lokacin nan za a ma keke da keke za a ringa ɗauko ɗaya bayan ɗaya cikin ayyukan ka sai an bincika su saboda duk wanda bai cika sallah ba akwai wasu sauran ma su cika su amma duk wanda ya cika sallah yayi haƙurin tashi da asuba ya cika ta da azahar da la'asar da magarba da isha ya kiyaye lokacin to duk wanda ya dawwama a haka to ba zai gagare shi ba yin ibadar ta kasance he shekara-shekara ko kuma wata-wata ina wata an gani duk wanda ya kiyaye yin wata ibada kuma a lokacinta kuma guda biyar a wuni kuma bai saba lamba ba ya tsaya kiyaye yayi to babu ta yadda za a yi ibada shekara ta gagare shi ibada da he shekara-shekara wannan shi ne hikimai to daga an bincika sallolinka an ga lahiyar salatu alhamdulillah shi kenan kai kasha daga an ga suna da matsala to suran ma matsala gare su kuma a koyuwar aikata zunubai kala-kala ga wanda duk wanda bai cika sallah shi yasa Allah yake cewa inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar shine yake cewa to at-tuhuru shadarul iman abinda ake fara sallah da shi shine tsarki to yanki ne na imani sai ce walhamdulillah tamla'ul mizan shi kuma kwadin alhamdulillah yana cika mizani hadisi ya tabbata manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kalimatani khafifatani alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wa habibatani ila rahman yake cewa kalmomi ne guda biyu masu sauki a halshe masu yauni a saman ma'auni hallau abin so ne kamar Allah subhanahu wataala yana son su su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim faɗin subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim kalmomi ne da Allah subhanahu wataala yake so kuma yauni gare su a san ma'u haka hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalud du'a alhamdulillah mafi fadala ta addu'a addu'a da ta yi ko ta addu'a ka ce alhamdulillah alhamdulillah kuma da gaske kake a zuciyarka kana ma Allah godiya a halin da kake ciki kana ma Allah godiya a dukkan ni'imomin da ya maka baka kallon ta wani ta wani bata sha maka kai ba bata dame ka ba baka tada hankalinka akan ta ba kai wanda ya maka ka gode ma Allah akan ta to alhamdulillah kai kin nan kasha shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbihi معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا manzon rama sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya tashi ya sare aminan fi sirbi yana cikin aminci a cikin gidan shi da cikin da cikin jama'a shi da yake rayuwa da su da cikin garin shi mu'afan fi jasadihi lahiya shi lau a jikin shi bai da wata larura ta rashin lahiya indahu qut yawmihi yana da abin da zai ci a rannan to faka annama hizata lahu dunya kai ka ce duniya ce aka tattara aka bashi mi annabi yake so ce mana anan duk wanda ya samu kanshi da mafi karancin abin da ake ganin talaka yana da shi to ya sani cewa kamar duniya ce aka bashi mi ake so yayi ya gode ma Allah ko ka ce alhamdulillah duk yadda ka samu kanka wallahi ka gode ma Allah Allah yayi alƙawari ya ce la in shakartum la azidannakum in kun gode zan ƙara muku kuma wallahi gaskiya ne in ka gode Allah zai kara maka ka bar jaji a karin ga ganin kamar Allah bai san kani a kawai alhamdulillah ka fi da yawa mazala sarsala nake cewa unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum yace fa innahu ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ringa kallon wanda yake ƙasa da ku ku bar kallon wanda yake sama da ku duk abinka akwai wanda ya hika kuma duk yanda kake akwai wanda kake akwai wanda kuma zaka gani kamar daidai kuke to duk yanda kake abinda ake so a gare ka ka sani cewa akwai wanda kai mangari yake zo isko ka ya samu abin da kake samu yiwa sai annabi ya ba mu dabara ya ce ka dinga kallon wanda yake ƙasa da kai sai ka gode ma Allah yin hakan shi zai taimaka maka kada ka bitirce ma ni'imar da Allah maka don saboda duk wanda yake yawan kallon na sama da shi he gani shi ba a mai komi ba shi ne zaka ji wani ya ce mun rako maza mu mun yi waye in yaga wata mota mai kyau ta wuce yaga wani gida mai kyau yaga waye sai ga ya ce ka ga wannan rashin gode ma Allah kai Allah ya maka ni'imomin ga sanan kaya guda amma ka rin ganin ba a maka ba ɗaya ne wa ɗaya ne wa ga wanda matar shi zata ga gidan wani duk wahalar da yake ya yi dauko ya yi wa ya waɗi ya tashi ya yi balaguro ya dawo ya shi da ƙoƙari yake kawo abin da dai za a ce bai kasa ba ta kalle shi wanda ta ce ai rike gida hai gidan wance wallahi abin da zai ji kai ka ce ma shi aka so kami a zuci shi abin da zai fara tana kenan duk wahalar da ne a banza na yi ta to Allah ma duk tarin ni'imomin da ya maka ka dinga cewa ai kai an rako maza kai ba kai ba a maka ba kenan kai ba a mako kana da lahiyar wani kokari ke samu lahiya kana da abin da zaka ci yau shi wani bai da wannan kana zama lahiya a garinku wani lahiya zaman lahiya ke nema babu a kowa an dawa kullum tsoro suke a kama sari amma kai lahiya lau zaka yi barci hankalin kwanci wannan ma baka tana kawai dai ka ringa ji a labaru ana ce an kai hari wuri kaza haka ringa mamaki haka ringa ta wayya akai ina ma sojojin suke duk tsaron wayo ka gode ma Allah Allah ne kai ma taimake ka babu wannan Allah ya ga damar jarabta da ko sojoji duniya duka a garin suke sai Allah jarabce ku da wannan tashi hankalin ku ka zama lahiya don haka wannan kalma ta alhamdulillah ina so ne in ce mu rike ta da kyau hanya ce babba ta samun fadalar Allah wadda la tu'addu wa la tusa wala daga cikin magabata iya daga cikin dubarunsu bancin dagewa akan istighfari da Allah ya ce yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin mabanin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara iya daga cikin dubarun su a wuni he sai alhamdulillah dubunnai dubunnai ba dubu ba dubunnai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah kuma suna gani a kayan su kuma mu rike wannan mu yau ta istighfari mu ringa yawan alhamdulillah da gaske kuma a zuciyar muna ma Allah godiya akan abin da ya wallahi duk wanda ya lazumci wannan abin babu ta yadda za a yi hasada ta kama hanyar zuciyar shi ma babu ta yadda za a yi ringa kallon wani kullum tunani zai ringa ka alhamdulillah mu abin da Allah mini godiya zai ta yi da Allah cewa Allah ya mishi saboda shi duk wanda hasada ta shiga ran shi akwai rashin godiya ga Allah tare da shi kenan kai abin da aka ma ba gode ba har wani ya dame ka da haka mu rike wannan daga cikin fadala ta yin wannan zikiri manzala sallallahu alaihi yake cewa a hadisi ni samura bin jundab yake cewa ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'un mafi soyuwar kalmomi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala yace guda hudu ne kalmomin da Allah ya so yace so ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yace la yadurruka bi ayyi bi ayyihin bada'ata bai cutar da kai da kowace kawara inda la'ila ila kawara inda wallahu akbar kawara wa'annan kalmomin da mulazimce su su ba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar manzala sallallahu alaihi yake cewa a wata ruwaya duk wanda yake karanta wannan zikirin zunuban shi za su dinga kakkaba daga jikin shi kai kace icce ne ganyen shi ya bushe suna ganyen yana faduwa kasa haka zunuban za su dinga sauka daga jikinka wannan abin yi ne mazala sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wani hadisi yake cewa in ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yace yahi mini nahi san wannan saboda ladan da zan samu nahi san in karanta wa'annan zikirorin in samu wannan ladan da ake samu da duk abinda rana ta haska shi a duniya bi mana duk abin da yake duniya ba na san shi kamar yadda nake son wannan kalmomin saboda lada da darajar da ake samu a karanta su wata ruwaya manzo sallallahu alaihi wasallam kuma yake cewa wanda yace la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah ko da yaushe ka samu dama karanta wannan la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah ko da yaushe ka samu dama karanta wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace zinubanka ko sun kai yawan kunha ta teku Allah zai yahe ma wallahi hadisi ne ingantacce hadisi ne ingantacce karanta abu ne mai sauki mai sai gwani guda isa zikiri yana da fadala da yawa insha Allah za mu je babin su za mu yi magana da yawa akan wannan sa wani shayi wannan yace wasabaru diya'un wasalatu nurin ko ya ce sallah haske ne sai ce wasadakatu burhanun ita kuma sadaka hujja ce yin sadaka mazu salatu salam yake cewa ittaqun nar walau bi shakki tamr ku kiyayi wuta ko da da wani ɓari ne na dabino eh ko da ɓari ne na dabino duk abin da ka yi ƙarfi ba da abin da ka yi ƙarfi ba da ka yi kayanka irin yadda ake so ma in zan samu ne hannun hagun ɗinka ma ke san mai dama ka ta bada me ake so a ce maka kan ma ka bari ma wani ya san kayi ka yi kayanka tsakaninka da ubangijinka yin sadaka yana da fadala sosai za mu je shi ma babu shi a gaba ya ce wasu sabaru da yawo ya ce haƙuri ya ce shi ma haske ne haƙuri kala-kala akwai haƙuri akan bin Allah akwai haƙuri a ƙin saba ma Allah akwai haƙuri akan wata ƙaddara da Allah ɗora maka haƙuri ka tashi cikin dare ka tashi kowa yana ƙoƙari ya barci kana so kai barcin amma ka haƙura da barcin ka ce kai ibada za ka to wannan haƙurin Allah yana san shi haƙuri wajen ɗa'a ana tsananin sanyi ba a san taɓa ruwa kuma babu wani ruwa mai gumi wannan ruwan mai sanyi da shi za ka yi arwallai kuma ka yi arwallai kuma ka cika arwallai Allah na sa haka haƙuri kuma a ƙin saba ma Allah ga abubuwan saɓan sun bayyana komi ya kawana cewa kana iya saba ma Allah ba tare da wani ya gani ba ba tare da wani ya sani ba amma sai ka tuna cewa Allah na gani na sai kai haƙuri duk da cewa kana so kace ba kai dukiya haramun ce ta gito wurinka in ka ɗauka ba abin da zai ba wanda ya gani ba wanda ya sani in zero ce ma ka ƙara ba wanda ya san ka ƙara amma saboda haƙuri da za ka yi ka taushe zuciyarka akan kada ka yi abin da zalimci ne allah baya so to wannan haƙurin shi ma allah na san shi hakanan idan allah jarabce ka da wani abu sai kai haƙuri ka isa akan wannan jaraba ba shi ma Allah na duka wannan kuma akwai dalili dalili na harko akan bin Allah subhanahu wa ta'ala shi ma a gaggauta zane saboda akwai baban shi haƙuri akan bin Allah manzala sallallahu alaihi wasallam wata rana Aisha ta ga ya tashi cikin dare yana bauta ma Allah yana kiyamul layl har sai da kawai ta yi ruwa ta kumbura ta ce ya rasulullah Allah ya ce wa ya yi ma abin da kai a baya da abin da zaka yi a gaba ya zaka ringa wahala ha irin wannan sai ce ya Aisha afala akuna abdan shakura yace kuma idan Allah mun irin irin wannan baiwa duka idan Allah ya mun irin wannan gafara duka da wannan fadala da ba a ma wani ba sai ni kuma ni ba zan gode ba amin abu ba zan yi godiya ba afala akuna abdan shakura ka duba haƙuri wajen bauta ma ka duba haƙurin da sahabbai suke na jihadi aka tabbata ana kallon murindina dubu ɗari dubu ɗari biyu ko kuma kuna ‘yan dubinnai a cinye hezu cinye ku amma allah ya ce ka a gudu allah ya ce a yi jihadi suka yi haƙuri suka tsaya kuma aka yi jihadi wataran a mutu wataran kuma a yi nasara haka haƙuri wajen kin saba ma Allah mu kalli kissa ta annabi Yusuf lokacin da warawadatuhu allati huwa fi baytiha an nafsi wa ghallaqat al abwab wa qalat hayta lak qala ma'ad Allah innahu rabbi ahsana matwaya innahu la yuflihu zalimun wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi lokacin da wannan mata ta nuface shi da fasikanci sai ce ma'ad Allah yana neman tsari wurin Allah kaga hakuri ne akan ne akan saba ma Allah shi yasa a ƙarshen kissa shi sai yake cewa innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudiyu ajra al muhsinin wanda ya ji tsoron Allah yayi hakuri ya kyautata Allah bai bata aikin masu kyautatawa da haka kai hakuri akan saba ma Allah Allah yana gani Allah zai maka sakayya ta wadda baka tsammani haƙuri na uku da muka ce shi ne haƙuri a kan ƙaddarar da Allah ya ɗora maka matauki annabi ayyub alaihissalam Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce shi lokaci guda iyalan shi ɗiyan shi zaratan ɗiya gare shi duka suka mutu kuma kai tsaye dukiyar da gare duka ta watsi kuma kai tsaye waɗi rashin lahiya sai an ɗauka sai an ajiye sai an mai wanka sai an mai komi matan shi duka suka gudu suka bar shi sai mata ɗaya takka zauna da shi a garin ma ba a san zama tare da shi sai ga shi an ɗauke shi an koma wajen gari da shi a can ake jiye shi annabin allah ne game da wannan jarabawa allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari cikin sota swat yake cewa an nima saniyar durru a cikin suratul anbiya an nima saniyar durru wa anta arhamur rahimin wai so ne yake gaya ma Allah cewa yana so Allah ba shi lahiya amma ya kasa cewa ya Allah ina cikin ina cikin rishin lahiya kaza kaza yi jaji irin da mu zami a tunda mu jaje zami sosai a gaya mai akwai matsala ba mu sauki amma shi ya san Allah jarabce shi kuma ya san Allah yake yayewa kuma ya san lokacin yayewa in yi za a yaye mishi kuma yana so ya haƙuri sai ke cewa ya Allah dishin jin daɗi ya shafe ni wa an ta arhamu rahimin amma na san kai mai rahama ne mai jin kai kama bai ma so ya jajan sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa urkudu bi rijlika hada muhtasalun baridun wa sharab aka ce mai dan matsa wajen kawaka matsa kawaka haza muhtasalun ruwa ne zai kugo da hannu haza muktasalun ya ce baridun masharab ya ce ruwa ne ka yi wanka ka sha shi ke yana wanka yana sha kawai magana ta kama duka cutar ta tai Allah akbar sai Allah yake ba da labari ya ce wa habna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahu rahmatan minna wa dhikra li ulil albab wa khudh bi yadika digitan fadrib bihi wa la takhnas sai Allah ce inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab Allah ce mun same shi wa mai hakuri shi sa Allah ke cewa inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab masu hakuri idan za a ba su ladan su ba amana sahi kawai misali mutum ne wani ne zai baka wata kyauta kawai ya bude ma wani bahu na kuɗi ya ce dauki abin da garawa bi ghairi hisab duk mai haƙuri kai in kana so ka kasance dan wajen Allah ka zama mai haƙuri ya ce inna Allah ma'as sabiri a wata aya kuma ya ce wallahu yuhibbu sabiri Allah yana tare da masu haƙuri ya ce kuma Allah yana son masu haƙuri mu ringa haƙuri yamma mu ringa haƙuri akan bin Allah mu ringa haƙuri a kan saba ma Allah mu ringa haƙuri akan jarabawa da Allah ya jarabce mu ko mu ringa haƙuri wajen zamantakewa abinda ka yi ƙarfi kana iya kana ɗaukar hukunci kana iya saka ma kanka kawai kai haƙuri kai haƙuri haka mazo sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya ce asabaru inda sadamatul ula inda sadamatul ula kai kasance he ka rasa yanda zaka yi to kana zaka ce na yi haƙuri a so ake kana da yanda zaka yi ka ce kai haƙuri haka ake so Allah taimake mu kuma ya samu daga cikin masu haƙuri hadisi na karshe za mu karanta shi ne hadisi na musulun ya ce an abi horera anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam قال الصلاة الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغشى الكبائر مزار رحمة صلى الله عليه وسلم يكتوى الصلاة الخمس صلوا لي بدابيا waljuma'a ilar juma'a da juma'a zuwa juma'a sallar juma'a zuwa ta juma'a mai zawa ya ce kaffaratun limabai na hunna kaffara ne na zunubban da yake tsakaninsu malam tukshal kaba'ir matukar ba a aikata kabira ba babban laifi kenan sallolin da muke yi guda biyar na wuni asuba zuwa azahar azahar zuwa la'asar la'asar zuwa magariba magariba zuwa isha isha zuwa asuba duk abin da yake tsakaninsu wannan sallolin suke kankare ma juna abin da ke da kai tsakaninsu na zunubai matukar zunubin ba kabira ba ce matukar ba manyan zunubai ba ne da irin su shan giya su zina su luwaɗi da sauransu amma ƙananan zunubai to wannan sallar arwallar da za mu ringa yi da sallar da za mu ringa yi su suke tahiyyar da su darasinmu na gaba da zami sati mai zawa insha Allah zai ba mu fadalar ruku'i da sujada da ke da kai a cikin sallah muke da kai na fadala a ciki insha Allah ta'ala Allah ya taimake mu ba mu ikon aiki da abin da muka ji kuma ya ba mu ladan abubuwan da zamu aikata na ibada muna fata Allah subhanahu wataala ya amshi duk abin da muke yi ya kiyaye mu daga lalacewar aiki muna fatan haka Allah subhanahu wataala ya taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh